amma ba'd to za mu shiga zama na uku a cikin littafin qasidatu ibn al-munnan ahmad ibn muhammad ibn wannan al-himyari ibn sham ibn abi shamaqmaq wacce aka sani da ash-shamaqmaqiyya mun isa zuwa baiti na 30 na 27 وإن تماديت على إتعابها ولم تكن منتهيا عن رهبي فسوف تعروك على إتعابها ندامة الكسعي والفرزدقي wannan shine karin magana na farko nadamatul kusai wa nadamatul farazdaq za mu shiga bincin 28 malam jabir bismillah tafadhal
bismillahir rahmanir rahim qala shair rahimahullah aka bukata wannan to bismillah
وكنت قد عودت عن أخفافها خفي حنين ظافرا بالعنق hasbuk to yace idan ka ci gaba da wahalar da ita bayan nadamar da zaka da za ta riske ka wannan na manta a can baya fa sawfa ta'aruka dinnan i'tarahu idza lahiqa bihi ko in naqulu illa i'taraka ba'adu alihatina bisu kusan mun ce zamu dinga ihtimami zamu dinga ba da muhimmanci ga nasoshi musamman na alkitabu was sunna yawa to yake cewa wa kunta qad uwitta an akhfafiha khuffay hunain zafiran bil anaqi to wa kunta zaka kasance qad uwitta khuffay hunain an musanya maka an baka takalma guda biyu na wani wawa da ake kiransa hunain zafiran bil anaqi wanda ije kasuwa amma bai samu riba koma ba sai wahala an akhfafiha min akhfafiha a madadin ra wannan raƙuma takalman wannan raƙuman naka kai ka tafi da raƙuma suna da tako a kafarsu ka baro su kuma ka dawo da takalma guda biyu yaushe za a haɗa kuɗin takalma guda biyu da kuma kuɗin raƙumi to shi hunain wani mutum ne da aka taɓa yinsa wanda aka yi ta saɓani a kan haƙiƙanin wane ne shi amma abinda ake cewa shi ne a wato wani mutum ne kamar yadda abu ubaid ya kawo a cikin mutanen hira a garin hira to ya tafi da raƙuminsa kasuwa to sai yana tafiya kai da raƙuminsa sai ya gamu da wani bawan Allah ko kuma a ce wani mutum ne yana tafiya a kan raƙuminsa sai ya gamu da wani mutum ana kiransa hunain shi kuma wannan hunain ɗin yana ɗauke da wa'yansu takalma wasu huffi guda biyu sai wannan bakauye mai rakumi sai ce masa kai ku da Allah nawa za ka siyar min da wannan rakumi nawa za ka siyar min da wannan rakumi sai suka yi sai masa ta yi mulakanci ko kuma nawa za ka siyar min da wannan takalman in ji shi mai rakumi sai suka yi tsada sai zama abin biyu ba a bisa sabanin ruwaya wasu suna jingina abin akan cewa mai raƙumi ne ne musiyan takalma wasu kuma suna cewa mai takalma ne ne musiyan raƙumi amma abinda abu ubaidi ya kawo cewa shi mai takalmin ne ɗan garin hira wani ba kawai izo inemi isiyar masa da takalman sai ya masa tayi wanda yake na wulaƙanci sai bai siyar masa ba to sai ya tara hanyar wannan mai raƙumin can nesa sai ya wurgar da warin takalmi ɗaya to sai da ya ƙara nisa ya tafiyan milamilai sai ya wurgar da ɗaya to shi kuma mai raƙumi yana cikin tafiya zai koma gida a hanya sai ya gabu da warin takalmi ɗaya sai ce a'a wannan takalmin ai yayi kama da hukun hunaini yau juya shi juya shi ce wallahi ba don wari ɗaya ba ne da na samu takalmi shi ke ɗan kaga a banza na samu takalmi sai ya wurgar da shi sai da ya tafiyar mulamulai sai ya ga ɗaya ko ɗaya warin kuma sai ce to ai wannan warin da na baro ɗan uwansa ne kawai sai ya saki raƙumin ya ce bari ya koma ya je ya ɗauko wancan warin ya je ya ɗauko warin to sai shi kuma ya ɗauke raƙumin ya guji da shi saboda ka da izo sai ya ga ɗaya warin sai ya haɗa kuma sai ya nemi raƙuminsa ya rasa yana zuwa gida aka ce a'a ya aka yi ka dawo aka yi ce bi ma za raja'ata da me ka dawo mana sai ce raja'atu bi khuffai hunay ya dawo da khuffai hunay da aka yi abin da na samu sai khuffai hunay a madadin wannan raƙuma to wannan karin magana ne ake yi kamar yadda bahaushe yake cewa an yi wato sai a ce an yi faɗuwar bakar tasa ko kuma a ce a wato an yi ba ayya ba godiya sai shi ne sai a ce raja bi khuffai hunai shi ne za ce ba ne ya yi faɗuwar bakar tasa ko kuma ya yi ba ayya ba godiya an gane ko tukarin magana ne shi ne kai ka tafi a madadin ka samu riba sai asara ma ka samu ka dawo to shi ne wa kunta qad uwitta an akhfaf ya akhfaf jam'u khuf amma abin da ke nufi kinaya ce anil jamal din ko anil naqa sai zama ka ba da taguwa kai kuma ƙarshe abin da ka samu bai taka kara ya karya ba wa kunta qad witta an akhfafiha khuffai hunain zafiran bil anaqi wanda ba abin da isamu sai wahalar banza da wufi je isamu ta kuma idawo amma bai samu abin da ya kamata a ce ya samu ba ya dawo ga wufi ba tare da ya samu komai ba al'anaku bi tahrikin nun akan ce aniqar rajul idza fariha ya anaku anaqan da haka idan abu ya burge sai a ce shay'un aniq to don haka anan sai a ce zafiran bil anaqi shi wanda ya karbe raƙumin kaga ya caba bil anaqi da farin ciki kai kuma kayi asara wacce bakin ciki zai zo ya bi ta sai ya zama hukunta qad'u witta an akhfafiha khuffai hunain yanzu kaga an musanya maka daga raƙuma an baka khuffai hunain takalma guda biyu na hunain zafiran bil anaqi shi kuma me shi ya caba da farin ciki domin ya samu raƙumi duk da cewa dai raƙumin sata ba raƙumin na la'anta azlama
لأنت أظلم من ابن ظالم إن كنت من بعد من بعد بها لم ترفقي to yake cewa in kunta lam tarfuqi biha min ba'du in dai har baka kasance ka tausaya wa raquman nan ba min ba'du bayan wannan nasihar da nayi maka ay min ba'du nushi iyyaka da nake cewa mahalan ala rislika hadil ainuqi wala tukallifha bima lam tuqi to idan bayan wannan nasihar da nayi maka kuma baka baka tausaya mata ba la'anta azlamu min ibn zalim to haƙiƙa kai zaluncinka yafi na ibn zalim to ibn zalim shine al-harf ibn zalim ibn jazimata az-zubiyani wato wani mutum ne da aka taɓa yi malaman tarihi suke suka ba suke ba da labarinsa wasu kuma sun ce ba sunansa harif ba sunansa harf to ya kasance shi mutum ne wanda yake azzalimi an ce wani lokaci zuhair ibn jazimata ibn rawaha ibn mazin yana da wata wato akwai wani wata hulɗa da abin nan tsakaninsa da banu hawazin a suku ukais to wannan shi ibn zalim din nan to shi ne ya aikata wani zalunci wanda ta kai har ana buga misali da shi ana sanya misali da shi a ce to wani zaluncinsa ya kai ibn zalim kisarsa tana da tsayi sosai ba na so kuma da abin da bai shahara da yawa ba mu ɓata lokaci a a kansa la'anta azlamu min ibn zalimin in kunta in kunta min ba'du bihalam tarfu'i idan dai har min ba'du bayan wannan duka nasiha da nayi maka lam tarfu'i baka yi baka tausaya mata ba min ba'du da ba'du da qablu da tahatu da fawqu da sauransu wayannan asma'ul jihad din dukkan su sunaye ne da suke lazimtar idafa to mu dau qablu da ba'du yawanci suna zuwa harfu jarrin yana rigayensu to idan suke idan idafar idan ya zama akwai mudafin ilaihi kai tsaye an gani to shikenan kaga sai zama sai a yi musu al'irabi irin yadda ake wa rabuwar suna ya al'irabi mudafin majururin bimin na gabansa kuma mudafin ilahi majururin bil idafa to amma da yawa kuma ana iya shafe mudafin ilahi to idan aka shafe mudafin ilahi idan aka shafe shi aka kuma nufi ma'anarsa to ana yi musu bina'i ne akan rufa akan bamma sai yau min qabl min ba'du amma zaka fassara abin da aka shafe idan kuma aka shafe walam yunwa ma'anahu to ya halatta ayi musu da irabi shi yasa akwai wani abu da muke cewa a loga wanda duk ya karatun alkur'ani da allo yayi tsangaya inda ka yi tsangaya to akwai kasan loga kamar yadda kasan harji kasan gigari akwai kuma loga sai a ce maka duk min kabalu a ƙura'ani duka min kabalu da ka sani a ƙura'ani to rufu'a take yi min kabalu sai dai in an ta tashi a gabanta to shi ne za ta yi kisira min kabali an yi ta masa min kabali an na zaga shaitanu bai ni wa bai da ikwati min kabali an alfara kuma alayhim min kabali an to amma in dai ba haka ba domin kabaru za a ce haka ne amma akwai guda hudu da suka iloga akwai hudu da suka iloga su babu adadin a gaba kuma sannan sun yi kisra wanne ne waye zai gaya mana su su hudun nan mu ba shi kudi wuri na gugar wuri to ban san jaka ba amma dai bari mu ce jaka goma ko ta yi kaɗan ta yi daidai akwai wanda zai kawo mana ba shi jaka 20 jaka 10 ta yi kaɗan to jaka 30 to wanda di ya kawo guda hudun da min ƙabili ne amma babu an a gaba zan ba shi jaka 50 nan take na min ƙabali amma babu an a gaba yanzu zan yi transfer ɗin naira a bani jaka ba shi jaka hamsin ko google ka sawa ba zai baka ba ko google ka shiga wallah ba za ka samu ba sai gardawa ne kadai suke iyawa inda duk bai tsangaya ba san wannan ba sai kuma kayan rubutu shi ma eh ba min kabalu a min kabalu amma kisra ce min kabali kuma gabanta ba an bane ka kyara magana kawai lamun din kisra ce da ita kuma gabanta ba an ne yanzu ba ka misali min kabali an azfarakum alaihim min kabali alfatahi ai na faɗi guda ɗaya ko to na faɗi guda ɗaya ba saura uku من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل كاغا من قبل دي باب أن أتي أغبت فإن لم تفعل ولن تفعل su hudu ne kawai barin gaya muku su ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa a cikin surat dai tana cikin suratul ahqaf من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين سيكون من قبل هذا فاصبر سي من قبل الفتح وقاتل سيكون الإيتنا في الخلوة يا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر سوء لكينكم من قبل هذا فاصبر تتفرقوا من قبل صلاة الفجر وحين تضعون من قبل هذا أو أثارة من قبل الفتح سوء إن سكت لوذا amma bayan su duk wata min kabali inda kisra ce da lamun din to gabanta an ne amin amin an shi sai ake cewa loga gardawa suna da su kaga wannan nahawu ne saboda me min qabalil fatahi aka ce kai irabin min qabalil fatahi ya zaka ce min harfu jarri qabali ismun majrurun bi min wa huwa mudaf wal fatahi mudafun ilayhi majrurun bil idafa shikenan ka gama haka min qabali salatul fajr haka min qabali hadha fasbir haka min qabali hadha aw athara to amma masu an kuwa wannan an din wama dakhala fi tawilha masdarun fi mahalli jarr mudafun ilay misali min qabli an azfarakum alayhi min harfu jarr qabl ism majrur bi an azfarakum an wama dakhala alayhi tawil al masdar مضاف إليه مجرور بالإضافة مجرور بالإضافة وعلامة جره الضم المقدرة على آخره كو هكذا متي سيتي آي من قبل ظفركم عليه كو هكذا لي تو أما إذا أك شافي مضاف به كما ونوي معناه أما أزوج أنف معناه تو سي آي مثال إرادي مثالي لله الأمر من قبل من قبل ميتو tun kafin abin da aka faɗa a baya kaga an shafe mudafin ilayhi amma an nufi ma'anarsa wa min ba'du shi ma haka shi yasa anan ke cewa wa in takun menene na'am yawa in kunta min ba'du biha ai in kunta min ba'di nasihati iyaka shi yasa kaga an shafe mudafun ilaihim kuma an nufi ma'anarsa da haka shi yasa dole ne za a yi gina shi akan rufu'a an gane dama tana zuwa mabniya tana zuwa mu'rafa yaushe ake bina'in ta in aka shafa mudafun ilaihim aka nufi ma'anarsa in dai ban zama nayi wahabi an fahimta ko to sai yake cewa mi a karanto da an ta'azalabu min ibn zalim in kunta min ba'du biha lam tarfa lam lam tarfuqi رفقا بها قد بلغ السيل الزبا واتسع الخرف على المرتق وهب لأيديهن أيدا ولها متنا متينا ما خلا عن مصدقي فما لذعن حملت من مرة بضعن أولى بها في الغسل hasbu rifkan biha to ka tausaya wa wayannan raguma karo na biyu da ake gaya maka kad balaga sailu zuba to fa ka sani cikowa ta kai fangali cikowa shine ruwa ya ta ruwan gulbi ko kogi ko teku in ya taho ya zama ya fi ƙarfin ramin ruwa hatta kai ya yi sama yana malala a inda ba ruwa ba kunga wannan mai kuke kiransa su ya farara kenan ko ruwan ya zama ya cika kogin har ya fito waje shine cikowa kenan ko kuma abin da ruwan yake tahowa da shi yake tahowa da shi ya zo ya bugi gaba ya koma to in ya zo ya bugi gaba har sai ya zama ya tashi sama ma ya zo azzuba azuba jam'i ne na zubiya zubiya ɗin kuma wato shi ne fangali asali shi ruwa ramin ruwan to akwai matakai da yawa akwai rabiya shi ne abin da ake kira gaba a farko dai tukuna akwai hafa ita ce gaba sannan akwai rabiya shi ne farkon inda ake zuwa tudu sannan akwai kuma zubiya ita kuma nan ne ake cewa fangali akwai gagara akwai gaba akwai kuma fangali an gane ko to yawanci idan har ruwan har cikowa ta zo bangali to ba shikenan ruwa zai ci mutane wannan karin magana ne in ana so a ce maka tofa tura ta kai bango sai a ce maka balagar sailu zuba to komai zai iya faruwa kamar muzuru ne karfe masa kofa kuma ka kunna masa wuta kuma kana ciki tofa ƙarshe kanka zai yi sai dai ku mutu tare saboda tura ta kai bango sai a ce ƙad balagar sailu zuba wattasa alkharku kuma yage yaga irin kaya su yage keta wurin da ya kece ya yage to ittasa'a ya zo ya ƙara faɗi alal murattiki ga tela mai ɗinki an kaiwa mai ɗinki faci a madadin ya ɗinke kuma ya sannan sai gashi ya garta ƙaru kaga yanzu riba aka cike nan ko kuma faɗuwa aka yi kaga al'amura sun dagule kenan da hausa wani karin magana muke cewa eh garin neman gira an rasa ido yawa ko ciko ya biyo gyattai barakallahu bi wayannan guda biyu shine abinda za ku fassara wannan da shi sai ku ce to tura ta kai bango kuma fa ciko ya biyo gyattai ko kuma ka ce garin neman gira za a zo a rasa ido رفقا بها قد بلغ السيل الزبا واتسع الخرق على المرتب وهب لهيدي لأيديهن yake cewa wahab ka kaddara cewa li'aidihinna wato wannan ƙarfi nasu ko kuma wannan hannaye nasu akwai aidan akwai fa ƙarfi a tare da su nan aid bi ma'ana quwwa ubangiji subhanahu ta'ala cewa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu aqawwaynahu sana la ce was samaa banaynaha bi aidin aidi quwwatin wa inna la musi'un to بأيديهن لأيدي وهب لأيديهن أيضا ولها متنا متينا wato kuma kasancewa suna da baya mai ƙarfi matanan matinan bayansu yana da ƙarfi ma khala'an masdaqi wanda bai wofinta gaburan ƙarfi ba dan haka har yanzu suna da raguwar mamora wannan al-masdaq masdar ne mimi maf'alun asali min as-sidq as-sidq shine ashiddatu was-salama was-sadaqu da fataha shi kuma shine mashi wanda yake mai karfi an gane ko as-sadaqu as-sidqu kuma as-sidqu shine karfi was-sidqu ita ce gaskiya diddul kadhib to ma khala'a masdaqi bayan nan nasu bai hukunta gabaran karfi ba fama li zu'nin me ya samu zu'nin yan mata ne da suke kan darbuka yan matan da aka dora su akan darbuka wacce raƙuman suke ciki zu'un da ainun din da za da zadun din diga ba ne ana musu rufu'a jam'i ne na za'ina za'ina kuma fil asal shine darbuka da take kan ragumi wacce ake saka mace a ciki daki da yake kan ragumi din ana cewa za'ain ana cewa az'an to ana cewa da mace za'ina ne saboda mijinta yana dora ta akan wannan darbukar a tafi da ita to famali dhu'unin hamalat min mirratin bi dha'nin wato su darbuka ɗin suke ɗauke biza'anin da 'yan mata wato mimmirratin da ƙarfi auda biha fil ghasaɗi wanda yake neman halaka su fil ghasaɗi a cikin duhu an gane ko azza'anu shi kuma yana nufin tafiya kenan wala kun fiha abin nan yawma za'anikum wa yawma iqamatikum ومن أصوابها ومن أصوابها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى يوم والله جعل لكم من بيوتكم سكنكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم إذا تتنا والله جعل لكم guda uku ne a cikin nahal ko a kawo zuwanji wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada sai wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana sai ku wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala barakallahu fikum gidan uku ne wannan yaku ake ci a yaran tsanda wallahu ja'ala lakum wallahu ja'ala lakum sai ka jira suka gano wace ce ta farko ana ana manta wani sai ya dan tafi sai ya gane ashe ta karshe ya dauko a farko wani sai ya tafi kun san nahala an ce tana da dan wahala ko fabali zu'unin hamalat min mirra mirra kuma shine karfi ko kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa innahu laqawlu rasulin karim okay wannan can zu mirratin fastawa allamahu shadidul quwa zu mirratin ay ma abucin karfi to na'am ci gaba alghasab kuma kun san dare ne ko aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr akwai abu da gardawa suke faɗa a wannan ayar waye zai faɗa mana shi akwai wani dalgade ne shi kadai ne a cikin alqur'ani shi ɗaya ne ya sha inuwar lanjaye biyu gabansa da bayansa wanne ne shi wani dal ne ya sha inuwar lanjaye biyu shi kadai gabansa lanjaye bayansa lanjaye shi kadai ne kuma a qur'ani shi da lidiloki kasan saboda kulafici irin na gardawa malam komai suna ganin sa a ƙur'ani duk wani harafi suna jin motsinsa wai sun fa gano duk dandin da ake a ƙur'ani shi kaɗai ne gaban salanjaye bayan salanjaye don haka shi ne za ka sa shi kana sa kafin ka sa shi sai ka yi lanjaye da ka gama za ka yi lanjaye daga shi kuma ba wani liduluki shamsi ila ghasaqil layli kaga ghasaqil layli ay sayalanu ko wa min sharri ghasiqin idha waqab an kira dare ghasiq ne ka saboda kaman malaluwa yake yi sai kaga ya nashi ya rufe sasannin duniya gaba ɗaya sai ka daina ganin yini to shi yasa ake kiransa da suna haka
sallallahu alaihi wa sallam نعم أساءة للغيظ وللنوق ولي إساءة بتوبة لم تمحق na'am yace asa'ata lil ghidi ya kai wannan mai korara kuma ka munana wa ghidi wayannan ayin mata kyawawa jambu ghaida ita ce kuma kyakkyawar mace wali nima walin nuki kuma ka ka ka, ka munana wayannan raquma saboda irin wannan korasun da kake wali nima ka saba min saboda na maka nasiha baka ba ba isa'atan lam tumhaq bi tauba sabawar da ba za a goge ta da tuba ba tunda mu mutane ana iya neman tuba muki tuba amma a wajen Allah ne da ka tuba Allah zai gafarta maka wa inni laghaffarun liman taba to asa'ata ka bata mana rai ka muna na mana wannan almahqu almahqu mahaqa mahaqan idan ya goge abu kenan ko kuma ya tafi da wani abu daga wani abu kamar idan Allah ya tafiyar da albarkar dukiya daga cikin dukiyar sai a ce Allah ya kamar yadda Allah ya ce yamhaqullahu riba wa yurdis sadaqat Allah yana goge albarka ta dukiyar riba ya tauye ta yasa ba za ta amfani mutum ba ba zai ji daɗin ta ba zai more ta ba ko ba zai aikin shiga aljanna da ita ba na'am لو لم يكن بحب حلم أحنف والمنقر قلبي ذا تعلق حملت راسك حملت راسك على شبا القنا مروعا به حداة العينق na'am yace law lam yakun bi hubbi hilmi ahnafin wal mankahi ba da ban ni na kasance ina son in yi hakuri irin hakurin ahnafu ibn qais ba ahnaf ibn ahnaf ibn qais at-tamimi ba ba dan wannan kokarin da nake so na in yi wannan kyakkyawar dabi'ar ba walmankari sa'annan kuma da irin haƙurin almankari ƙalbiya za ta alluki ba don zuciyata ta ratayi da sanyi irin haƙurin mutanen nan guda biyu ba hamaltu ra'saka ala shabal qana da yanzu na tsire kanka na dora shi akan tsinin mashi duk saboda wannan kora dabbobin da kake yi murawwi'an bihi hudatal ainiqi dan tsoratar da masu kora raƙuma nuna musu tuga irin hukuncin da ake yankewa masu kora raƙuma al-ahnab ibn qais Allah ya ji kansa da rahama wani ɗaya daga cikin tabi'ai ne amma mukhadaram ya rayu a jahiliya amma bai musulunta ba sai bayan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan manzon Allah ya yi wafati ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan ya koma kuma kafin ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi ya yi wafati kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi masa kyakkyawar shaida ibn abdul bar ya kawo a cikin al-isti'ab yi ma'rifatul ashab yake cewa manzo Allah yake cewa wannan shine shugaban yan kauye hada sayyidu ahlil wabar shi wannan ki alwabar sune wanda suke gidansu da gashi ahlu madar kuma sune yan binni wanda suke yin gidansu da tubali to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa wannan yabo mutum ne mai hankali wanda ya shahara da hakuri wani yazo ya dura masa zagi ya ce wallahi kuma tallahi la in samita minka wahidatan la tasma'anna minni ashara idan naji kafirta kalma daya sai ka ji goma yace ni kuma la in samita minka asharatan la tasma'anna minni wahidatan ni kuma da zaka cika su zama goma ma ko dai ba zan faɗa to shine ake buga misali da shi ahnab al-ahnab ibn qais Allah ya ji kansa da rahama to wannan shine shi shi shine al-ahnab ibn qais an ce manzo Allah sallallahu alaihi yayi masa kyakkyawar addu'a to to shi da al-manqari duka sun kasance sun shahara da haƙuri da kuma kauda kai kamar yadda suke faɗa al-ahnab ibn qais yana cikin sadatut tabi'in Allah ya gafarta masa ban iya gane lokacin da ya rasu ba to ya ce ba don wannan ba ba don sai in yi koyi da wannan haƙurin ba hamaltu ra'asaka ala shabal qana shaba jam'u shabatin shine tsini alqana kuma goran mashi murawwi'an da tsoratar da bihi da tsire kan nan naka zan tsoratar da hudatal ainuqi kaga can hadil ainuqi nan kuma jam'in hadi shine me hudatul ainuqi kuna biye da ma'anar da abin da yake so ya ce ko na'am sai ya ce min assalamu alaikum qala shahid فسبحان نعم عوفك ولا أمن خوفك ولا ولا تدرفقي تو yace fasuk ka ci gaba da kora raƙuban nan fala na'ima aukuka kada Allah ya sa zuciyarka ta yi sanyi mutumin banza mutumin gobe kai ka ji ka san wai a fusace ake kenan al'aufu wannan abin da ake nufi shine albalu wa sha'an amma a fassara sai ka ce zuciya kar Allah ya sanya zuciyarka ba in ka fasa ba ka kauna Allah irin hakan nan da ake yi kaman zaki ne ai fasuk fala na'ima aufuka kada Allah ya sa zuciyarka ta yi sanyi in ka isa ka ci gaba da musu ba an maka nasiha ka ki ba to wannan du'a'un alal hadi wato bakar addu'a ce ake yaushe mai korara kuma kuma asali a wato wanda ya gina gida sai a ce masa na'ima aufuka ma'ana Allah ya sanya zuciyarka ka ji daɗi da wasu kuma sun ce a al'aufu ɗin ana nufin al'auran namiji kamar yadda wani yake cewa jariyatu zatu hanan kan nufi mulamlamun tasturuhu bi hufi yashfi ghalil al'azbi hillufi ya laitani aulashtu fihi aufi wani mawaƙi ne ya iskanci waƙa iskanci ce wannan shi sa ba a fassara ta sosai wata budurwa yake wannan waƙar wai jariyatun za tu hanan an san hannu ko yana cikin asma'u sitta wala hannun rabin majassimuhu dhiqul masaliki harruhu waqtu to sai ce wai wai jariyatun za tu hanan kan nufi mulamlamin tasturuhu bi hufi yashfi ghalil al'azbi shi ke wai warkar da kishirwar gwaurantaka alhindufi ya laita ni aulashtu fihi aufi to wai al'auf din nan yana nufin wannan kenan amma yau wasannan a can cikin wanda suka karanta maqamatul hariri akwai al-maqamatu al-maqamatu tabriziyya ita ce maqama ta 38 ko ta 39 ko yake cewa tabban laka atabthuru fi ghairi sibah ita wannan matar lokacin da ta kai karan mijinta shi kai mijin ya kai ƙararsa wajen alƙalin tabriz ya ce ga ta nan tun da na aure ta kaza da kaza sarkin ya juyo maka ta ce a a ranka ya daɗe ta ce to shi fa wannan mutumin inna homin manya duru halfar da waya huzul jara biljar shi fa yana zagayowa gida ne ba ta gaba ta kofa yake shigowa ba ta baya yake shigowa gida kuma yana kama makwabci da laifin makwabci kowa ya gane da take ne shi ne shi alƙalin ya ce masa wai haka ko tabballaka a tabzuru fisi ba waye gaya maka ana shuka a ƙasar gishiri ai inda gishiri yake ba a shuka wata furku haizu la ifrat kuma ka je ka nemi kyankyasa a inda ba ka yi kwanci a inda ba kwai a wajen uzub anni nisan ta gare ni la na'ima aufuka kada Allah ya sanya zuciyarka ko kuma kada Allah wato ya ni'imtar da gabanka wala amina khawfuka kada Allah ya amintar da tsoronka shine la na'ima aufuka kar Allah ya sanye zuciyarka to shi ma ana yace fasuffa la na'ima aufuka muna karanta wannan littafin a wajen Sheikh Ash-Shaqiqi Allah ya ji kansa da rahama Ahmad ibn Muhtar Ahmad ibn Muhammad al-Amin Ash-Shaqiqi shine littafin Qutufur Raihan yana da sharhin muktasar khalil iranan matubu ne ya shahara ma sosai mawahibul jalil ya yi sharhin muktasar khalil ne ba wancan na ikilil ba wannan mawahibul jalil na shi abinan ne mutum ne sananne shahararre ya zauna a madina kullum yana na a jikin maktabata umar to dai har na bar madina barin farko yana da rai amma dai ya daina fitowa kusan 2000 shekara ta 2008 zuwa da tara daga baya kuma ya rasu to shi ya yi sharhin shabak maƙiya ɗin a ya yi iktisarin zaharul afnan ala hadikat ibn wannan shi ya kutofin raihan to akwai malamin malam nura asali shine ya saka littafin mu kuma sai muke bi maka zo sai mu zo mu zauna a gabansa sai aka zo wannan baitin fasuk fala na'ima aufuka wala amina khawfuka wala tadram fakici ai nan dura masa ashar maye mu anan ne ai kawai ya rage saura akai duka kenan fala na'ima aufuka kar Allah ya sanye zuciyarka wala amina khawfuka kar Allah ya amintar da tsoranka wala tadram faqi kar kai gaggawa idram faqar rajul idan mutun yayi sauri kenan an gane ko akan ce idram faqa ala wazin if'al lala kenan ko idram faqa mal marra da ramfaqan kamar yadda ake cewa safar jalan as-safar jal da ramfaq sai bi ma'ana mako sari'an kenan fasuk fala na'ima ufuka wala amina khawfuka wala tadram faqi fasuk ka ci gaba da kora ta wala tadram faqi ka daina sauri fala na'ima ufuka mutumin banza kar Allah ya ni'imtar da zuciyarka wala amina khawfuka kar a amintar da tsoronka نعم أحسن الله إليكم قال ودع يسوق بعضها بعضا فقد دنا ولودها بوعر ضيق ولتتخذني رائدا فإنني ذو خبرة بمبهمات الطرق إن عثرت علقتها ولو بما إن غرضت إن غرست علقتها ولو بما جمعته من ذهب وورق
أو صديت أو صديت أوردتها من أدمعي نهر الأبلة ونهر جل جلقي نهر الأبلة نهر الأبلة أبلة أبلة نهر, نهر الأبلة ونهر ونهر جلقي جزاك الله خير ما شاء الله تبارك الله malam Jabir ya iya karanta baitukan nan sosai kun san tana daga cikin waƙoƙin da suke da wahalar karantawa karanta ta a matakin farko sai ka yi ta cin tuntube saboda tana kunshe da mufar yanzu jiya kun ga iya baiti goma sha uku mufara da nawa muka yi arba'in da nawa da tara hamsin ba ɗaya ko gomiya biyar ba ɗaya haka kuke cewa ko ko ba ka ba to yanzu don allah a baiti fa goma sha uku ina fatan dai duk kun kiyaye wayannan kalmomin insha Allah yau kuma za mu ga kuma yau kuma kalmomi nawa muka yi za a samu wani ya kirga mana ba amma iya gharib kawai kalmomin da ba yau da gobe ake jin su ba ta sai yake cewa wada'a yasuqu ba'daha ba'dan ka kyale na gaban su su dinga jagorantar na baya faqaddana wulujuha bi wa'rin domin kutsawarsu da shigarsu zuwa ga wani wa'arin wato wani waje mai wahala dayyiki kuntatacce da na ya kusa to in aka zo wannan dajin mai wanda yake kuntatacce kaga zai zama a ce kuma kana kora su za su dinka hawa kan junansu to da haka ka bi su a hankali kamar dai shugaba ne a yanzu a ce tofa kaga an shiga wani karni na 21 wanda karni shadda ɗaya na fitintunu da musibu sun yawa da an baka da abinci wani zai iya baka yanzu kuma kowa ta kansa yake yi ba ruwan kowa da kowa mahaukaciya ta yi ba kowa yanzu kowa nasa ya ishe shi wani mahaukaciya ga uban shi da kaya ya ce to ba ruwan kowa da kowa kowa ya ɗau nasa haka ake yi to don haka sai shugabanni sun tausaya wa mutane an gane ko ودع يسوق بعضها بعضا فأدنا ولوجها بوعر ضيق وعر الطريق الوعر شيني الصعب أنغاني كو ضيق ورن سنني كينا وبنجي سبحانه وتعالى كيتوا ولا تحزن عليهم ولا تك في ماذا ضيق مما يمكرون ضيق مما yankurun yawwa akwai kira'ar da kuma wala ta kufi diƙin daiƙin min mayan haka kuma wajen sauran ta alaƙi ta waza ikon bihi sajiruka ko can cikin suratu hud to shi kira sai ce wani tattakin nira idan wato karke ni mai jewaya an san jewaya eh eh jiwaya eh yawwa kamar yanzu idan kana gini ko ka sa a ne maka noma can ka tafi harkokinka idan ka gama mai kake zuwa kai to ana cewa gewaya shine ka zo ka ga yaya aiki yake tafiya ko kuma in ba ma a aikin dai ka zo ka dan ga waje ka ga ya gurin yake shine ra'it mai jiwaya ko mai gewaya wanda yake kula da abu kenan waltattakhidni ra'idan ka dauke ni in zama ni ne kamar mai lura da al'amarin fa innani zu khibratin domin ni ma'abucin kwarewa ne bi mubhamati turqi wato da hanyoyi waɗanda suke baki waɗanda ba a san ta kansu ba in gharafat idan waɗannan raƙuma sun ji yunwa akan ce gharifa ko kuma gharasa ya gharifu ko gharasat ta gharifu da lawazani abin nan kenan za mu ce alawazani ba alawazani fataha ba ne ko? alawazani فعلى يفعل غرث يغرث فهي غرث غرث تغرث فهي غرث إذا تجي واكينا آه غرث تغرث غرث تغرث على وذني آه فتح يفتح فعلى يفعلني ما فعل يفعل بني آه ما ضرب يضرب بني على وزن فتح يفتحني to in gharafat in ta ji yunwa kaga shi sa hassan ibn sabit yake cewa hassan yake yaban nana aisha hassan razan ma tuzannu biribatin wa tusbihu gharza min luhumil ghawafil gharza shine ai wato ke kamar kina cikin yanayi na yunwa in dai sai an ci naman mata katangaggu sannan za a rayu a yi ƙiba to ke kan ba kya ci don haka kina cikin yunwa ma'ana takidul majhi ne bima shi biyu zam wa tusbihu gharsa min luhumil ghawafili kin waye gari ba kya cin naman mata katangaggu annisa'ul mu'minatul ghafilat to wa tusbihu gharsa yawwa mace kenan shine gharsanu kuma shine namiji gharsanu shine namiji imra'atun gharsal bisha'i shine wacce take da wurin sanya gida tana da kwibi in mace tana da kwibi sai a ce mata gharsal bisha'i shine wani abokin mu a wata waka da yi wa makka yake cewa هي مكة الشماء لف جبينها وحي السماء وصانها الغلاب واي واي كتاب آآ يكتوى وغزالة في عينها ممشوقة لم ينج منها العابد الأواب لفاء لفاء باردة المقبل بضة غرس الوشاح زنادها صواب قمراء إن ماست يموت الحسن في خجل ويغضي الحسن والإعجاء في صدرها رمانتان تربعت مرتجتان يزينها الجلباب إذو هذه الشيء yana yana sifanta irin yadda makka take to kafin ya faɗi makka ya ce yana ganin mutane yamshuna nahwal fatinati kama masha nahwas sumu'i ta'ir nahwas sumu'i ta'ir al-jawwab fayurinahum 'ala al-wud muraqriqan azba al-khayal khariruhu kadhab fayukadhibuna as-samta wa huwa haqiqatun wa yukadhibuna as-samta wa yusaddiquna as-samta fayukadhibuna as-samta wa huwa haqiqatun wa yusaddiquna as-sawta wa huwa sarabun لا الحق يجري في مدان في مسامعهم ولا آراب تظهر ما هوت آراب أفلت شموس حجاهم لما بدا شمس المجاز ونورها الخلاب sai ce to gashi mutane sun karkata zuwa ga mata masu irin wannan sifar amma sai kuma wa ghazalatin fi ainiha ga wata kyakkyawar budurwa mai kama da barewa in ka kalli idanta mamshukatin wacce take da kyandiri lam yanju min hal'abidul awwab malami mai bautar Allah ma mai koma zuwa ga Allah in ya ganta ba zai tsira ba amra gata mai wani hasken wata baridatul muqabbali wacce take wurin da ake sumbata a jikinta bakinta kenan kullun cikin sanyi yake baddatun gata mai kira kwai gharsal wishahi wato tana da ɗanfararren kwibi shine gharsal wishahi zinaduha sawwabu ita fa in ta kasta fa sai wuta ta kama laffa shine ta ya wacce laffa'u ne baridatul qawace qamra ga ta mai wani hasken wata wata in masat in tayi wata yanga ta yi rangwada ya mutu subhu fi khajal kaga yadda asuba take da kyau amma mutuwa za ta yi saboda kunya wayughnil husn wal ijabu birgewa da kyau ma tsoronta suke ji don sai sun rantsa idansu don ita ce kyan ita ce birgewa fi sadir harun mana ta ne ta rabba'at murtajja ta ne zinu haljil babu to yana ta faɗa muna ta jira mu ji wace ce a shewaye makka yake ne hiya makkatu shamma laffa jabinaha wahayin sama'i wa sana halgallahu da ce ma ziltu azkuru hina dawwa mu'linan sautul adhani يجيبه الأطناب صوت سمائي بلالي هواه وسؤاله في الخافقين مجاب الله أكبر رددتها مكة وسماؤها وتخومها ونجاب وكداؤها وسهولها حد إذا قشان من دي فدا mun yi gasar waka da shi ne a lokacin a jami'ar islamiyya shi ne ya zo da wannan waka mukan abokan gasar ta sai da wakar tasu ta ba mu al'ajabi amma da yake kuma akwai abubuwan da ake auna waka da shi ba shi ya ci ba kuma duk da amma yana nan yanzu ya yi suna dan yaron malami amma ya zauna a makka a nan aka haife shi to sai yake cewa in gharasat kaga gharasa ya gharasu kenan ko idan ta ji yunwa kamar da ni ne in zama ni ne jagora ni ne mai gewaya wanda idan ni na san hanyoyi wato bakin hanyoyi to in gharasat in suka ji yunwa allaftuha zan nemo musu abinci ai atiha bil alaf walau bima jama'tuhu min zahabin wa warqi ko da abin da na tara ne na zinare da azurfa zan je in siyar in nemo musu abinci aw sadiyat ko in suka ji kishirwa an gane ko sadi shine mai jin kishirwa ko sada shine kishirwa ya khadibat duniyar daniyata innaha sharakul rada wa qararatul akdari darun matama adhakat fi yawmiha abkat la aw abkhat gadan bu'dan laha min dari gharatuha la tanqadi wa asiruha la yuftada bi jala'il al aqtari wa idha adalla sahabuha ita duniya idan girgijar ta ka ganshi yayo inuwa lam yantaqi minhu sadan mai kishirwa ba zai taba shaye koshi ba lijihamil garrari wadan yana cida wannan tsawar da take fitowa wacce take rudan mutane ina ba ba tsawar gaske bace to in sadiyat in ausadiyat ko in suka ji kishirwa aurattuha min admu'i na gangarar da su kwari su sha ruwa ko da ruwan hawaye na ne naharal ubullati za su same shi kamar kogin ubulla ne da yake can gabashin iraki wanda shine in ka fita daga can hijaz nan za ka fara tarawa tsakaninsa da basra tafiyar ba ta da yawa domin tanan khalid ibn walid lokacin da suka fita sun sai na abubakar nan kudu maso gabashin iraki kenan tanan suka fara al'ubulla daga nan suka fara suka ta yaƙi suka ta cin nasara kuma to na harul ubullati zan shayar da su ruwan hawaye na su ganshi kamar tekun ubulla wa nahar jillaqi ko jilliqi kai ma za su same shi kamar ruwan barada barada din wani teku ne da yake sham jillaq tana ɗaya daga cikin sunayen sham da ake gaya mata shi yasa zaka ji ana kiransa ta da suna wato jillin ana kiranta suna jillin kana karanta makamatul hariri za ka ga inda aka kirata da suna jillin da yawa shi kuma ubulla din kamar yadda na faɗa ubullatu ubullatu ake cewa ba ubulatu ba wata za ga abdullahi ubulli ba ubuli ba al'ubulli an gane ko تزيد على مر الزمان طلاوة دمشق التي راقت بطيب المشارب لها في أقاليم البلاد مشارق منزهة أقمارها عن مغارب توكوجين تولنا جلك وكوجين بردا yana ɗaya daga cikin koguna da suke da abin nan suke da ambato sosai ibn abi ويين يكتوى إذا نظرت إلى الأبلة خلتها من جنة الفردوس حين تجمل وتجمل كم منزل في نهرها آل السرور بأنه في غيرها لا ينزل وكأنما تلك القصور عرائس والروض آه والروض حلي فهي فيه ترفل غنت كيان الورق ko gannat qiyanul wurqi fi arja'iha hazajan yakhiffu lahu thaqilul awwal wa ta'anaqat tilka al-ghusun fa adhkarat yawm al-wada'i wa ghayruhum tatarahalu rab'u ar-rabi'i raba'a ar-rabi'u biha fahakat kaffuhu kulalan biha uqad al-humum tuhallalu فمدبج وموشح وممس ومسمط ومطرز ومحبر ومهلهل فتخال ذا عينا وذا ثغرا وذا خدا يعضد مرة ويقبل wannan game da ubulla kenan wancan kuma game da jillan na rifkan biha sallallahu alaikum rifkan biha شفيعها هوادج غلت سماء كل بدر مشرق من كل غيداء عروب بطة عقوبة عيطاء ذات رونق خريدة ممسودة رقراقة wahnanatin bahnanatil mu'tanaqi ta ya ce rifkan biha abu da da raƙuman nan a sannu shafi'uha abin da zai ceci raƙuman ko ba don halinsu ba hawadijun wayannan darbuka din yan bukokin da aka yi a kansu wayannan yan ɗakunan da aka yi a kansu gadar sama a kulli badarin wayanda wayannan darajar da ke tattare da wayannan yan darbukokin da ke kan raƙuman sun waye gari fa su ne sama ta dukkan wani wata da ka sani mai haske ma'ana 'yan mata ne a ciki matan nan kuma suna da kima da daraja min kulli gaida to in baka gane ba su ne dukkan 'yan mata masu taushin jiki gaida guda ɗaya kenan wa tujma wa alal ghaid gaida kyakkyawar mace mai taushin jiki layyina arubin wacce take mai kaunar mijinta mijinta ma yana kaunarta shine aru an gane ko aru jami'insa shine irab ko an ce aruba jami'insa irab wa yajma'u ala urub urb kamar da Allah subhanahu wataala ke cewa ashabul yamin ma ashabul yamin sai ka ɗauko ta ka yadda za a iya gane hama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maghdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa furshin marfu'at wa in ne na as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im sullatun min al-awwalin وقليل من الآخر على سرر موضونة متكئين عليها متقابل يطوف عليها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون إيه؟ وحور عين جمع حوراء وتكم جمع عيناه وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون من من فد عربا أترابا جزاء بما كانوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين سلة من أولين وسلة من آخرين حكني إيه فجعلناهن أبكارا عربا يوا واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود suna cikin magariya wacce ake an yi mata kundumi an sassake kayata wa talhin da kuma ayaba mamdud wacce aka jera ta wa zillin da inuwa mamdud wacce take miƙaƙiya wa ma'in maskub da ruwa kuma wanda aka zuba shi a cikin abin sha wa fakihatin kasira ga ga, ga kayan marmari da yawa la maqtu'atin ba sa ƙarewa wala mamnu'atin ba za a ce kasti sha ba kamar da aka wa annabi Adam a farko wa furushin to anan ne malamai suka yi ta sabani me yake nufi da furushin din wasu suka ce suna ana nufin shimfudu to marfu'a ai mahallan dan haka ba a ƙasa suke ba a sama suke to inna an sha'ana hunna hunna dinnan yana koma zuwa ga furush a'a in dai shimfudu ne to ai jam'i ne na ghairul aqil sai a ce inna an sha'anaha to da haka sai zama a kaddara akwai mata sai zama an komar da lamiri zuwa gare su ba tare da an ambace su ba saboda idan abu ya zama yana da kima da daraja balarabe yakan iya mai da lamiri kansa ko da bai ambace shi ba kamar da hatim ba'i hatim ibn abdullahi ba'i a cikin waƙarsa amawiyya innal mala radin wa ra'ihun waye buƙa min almalil ahadisu wa zikiru yana ta gaya wa matarsa amawiya amawiya sai ce la'amruka ma yughni sara'u 'ala al-fata idza hasharajat yawman wa daqa biha as-sadr na rantse da Allah dukiya ba za su ba ta wadata wa mutum komai idza hasharajat yawman idza hasharajat an-nafsu in zuciya ta rai ya kai ya komo kaga ba a faɗi nafsu a baya ba amma an komar da lamiri zuwa gani da haka nan inna aisha na hunna ƴan matan da ba a faɗa maka ba to su ma mun halicce su insha'an wata halitta ta musamman wasu kuma ce a'a wa furushin din nan ai sawahibu furushin ne sai zama an shafe mudaf din aka ban mudafin ilayhi kuma saboda za a iya ganewa wa hasku ma yulamu jaizin jaizun da abin da za a iya gane shi an shafe shi ba laifi kamata qulu zaidun ba'da man inda kuma inji ibnu malik wa furushin ay wa sawahibu furush wa sawahibu furushin da mata to me ma'anar marfu'a sai zama marfu'atan qadaran wanda Allah ya daukaka alqadarin su da darajar su kenan sai zama inna aisha ana hunna su wayannan matan kenan in sha'an faj'alna hunna su'annan matan atraban tsare ku jam'u tir tir kuma shine wanda man ma'aka wa man bainaka wa bainahu lida ko lidat wanda suke an haife su a lokaci ɗaya tsare ku sune atrab ko kama qasabat tirbul mufayil bil yadi inji tarafatu bin al-abd to atraba abin nan faj'alnahunna abkaran sai muka sanya su kama mai kamar ai ja'alna bi ma'ana sayyarnahunna kenan hadda matan da suka tsufa na duniya ko kuma ja'alna khalaqnahunna su matan aljanna to in su an musu haka min babu aula ai na duniya su kuma a mai da su haka abkara urban to jam'u arub ba a cewa aruba sai dai a ce arub tunda ai ba namiji arub kama hamil ne da murdi kaga ai ba namiji hamil ba mace ba namiji murdi to sai muka mai da su urban suna kaunar mazajensu mazajensu suna kaunar su kamar faras da yake cewa yana yace yana iraban lam yadinna ma'an nasara iraban jam'i ne na aru lam yadinna ma'an nasara wa ma yadrina ma sabaqul iraqi ko menene ya faɗa urban atraba to wannan duka fa Allah ya yi su ne li ashabil yamin na na mutanen aljanna ne Allah ya sa ma cikin yan aljanna to shine sai yake cewa min kulli ghaida'a arubin ita ko mace ba ta zama mijinta yana son ta sai in ta zama kyakkyawa ko mai biyayya baddatin wacce take mai kira kwai a bar kiyayewa fara kyakkyawa ra'abubatin wacce take fara mace an ce ra'abuba ita ce faran mace kenan alkabbar mata aiba'a wacce take mai dogon wuya da haka ana ce mata aiba'a ana ce mata aibal ana sifanta ta da taguwa mai dogon wuya ko zati raunaki wacce take ma'abuciyar kyawu kharidatin wacce take budurwa an gane ko budurwar da take ba a kauda gurcinta ba ita ce kharida mamsudatin wacce take tsayayya kyan mai kyan diri raɗaraƙatin wacce take mai hasken jiki wahananatin wacce take nutsatsiya mara hayaniya bahananatin wacce take mai ƙanshin jiki bahananatin mutaniki wacce take mai kanshin wurin runguma wadda duk ya rungume ta ta ko'ina zai dinga jin kanshi yana tashi to wannan ita ce macen da take kan wannan taguwar na
وقل ربذ الهواجج جلي لآمنات فزع وبرك فإنني أشجع من ربيعة حامي الضعينة لدى وقت اللقي to sai ke cewa wa kulli rabbatil hawadiji ka kuma gaya wa su matan nan waɗanda suke kan waɗannan darbukokin injalaina ba injalina ba kenan zai fi zama injalaina ko al'injila'u da attajalli yana nufin bayyana ku bayyana aminati faz'in ko faz'in kuna masu nutsuwa daga wani tsoro kuna masu aminta daga tsoro wa faraɗi ko firgici wa faraɗi da kuma tsoro alfaraku shine tsoro kenan an gane ko alfaraku shine tsoro Allah madaukakin sarki yake cewa wa yahlifuna billahi innahum laminkum su munafikai sai su dinga rantsewa da Allah cewa su ma wai sahabbai ne wa ma hum minkum su ba sahabbai bane kawai dai sun rayu ne a lokacin ku walakinnahum qaumun yafraquna sai dai su mutane ne matsorata law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un da za su samu mafaka ko wani kogo da za a shiga a buyan an tafi yaki aw muddakhalan ko wata hanya da za su yaudare ku addakhalu shine yaudara wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu su'a bima sadattum sauran ko lokacin ya eh to shikenan a bari mu وقل ربات الهوادج جلين آمنات فزع وفرق فإنني أشجع من ربيعة حامل ضئينة لدى وقت اللقي تودو مني جارمتاتا تاف جارمتر ربيعة ابن مكدم الكناني wanda yake alkinani ulfirasi ɗaya daga cikin manya-manyan jarumai na ƙabilan mudar wanda suka shahara wanda ya mutu a ranar yakin kadid wanda nubaishata ya kashe shi ko kuma ya zama shine sanadiyar mutuwarsa to yana da labari dogo shi ma wanda babu da lokacin da za ba da labarin to yake cewa to hamid za'inati wanda yake kare 'yan mata ladawacin luki lokacin da aka yi gumurzu to shi baya bari a taɓa mata to shi wannan lakabin sama kenan ana ce masa rabi'atu hamil za'ina to ku kwantar da hankalinku ni jarumta ta fi jarumtar shi rabi'a mun yi awa ɗaya ne a hanaku eh eh to shi kenan to ina ganin sai mu dakata haka هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما وإن بيتك وإن بيتنا أربعين دهدو دبير أو تنسخة سوني نأربع نهم سند شدا da hamsin da bakwai za mu zo inda za aka jona a wata nuska kuma ita ce na arba'in da hudu da biyar don kan wani ya ga wata nuska ta sha bamban tun da an yi masa bugu daban-daban وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته